ربه والمؤمنون manzan Allah ya yi imani ya yadda da abinda Allah ya saukan masa na alkur'ani wal mu'minun duk mu'minai su ma sun yadda da alkur'ani abinda Allah ya sauka wa manzan Allah na alkur'ani duk wani mu'mini ya yadda daga wajen Allah yake kullun amana billah dukkaninsu daga manzan Allah da sauran mu'minai duk sun yi imani da Allah guda ɗaya ne wa mala'ikaci sun yi imani cewa Allah yana da wata halitta sunansu mala'iku, wa kutubihi, muminai kaf sun yadda cewa Allah ya saukar da wasu littattafan banda al'ur'ani. Akwai wasu littattafai da Allah ya saukar su attaura, su linjila, su zabura, su suhubu Ibrahim, kowa ya yadda da wannan, shi ne wa kutubihi. wa rusulihi muminai baki ɗansu sun yarda cewa Allah yana da wasu manzannin dukkaninsu kowa ya yi imani da shi har ma za ka ji muminai suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba wani daga cikin manzannin Allah mu ce shi ba manzo bane duk mumini nan ya yarda da annabi Isa ya yarda da annabi Musa ya yi imani da annabi Ibrahim, ya yarda da annabi Ismail, ya yarda da Ishaq, da annabi Dawud, da annabi Sulaiman, da dukkan manzannin Allah ba wanda a cikinmu nan bai imani da cewa manzannin Allah ba. Shi ne Allah ya ce gasu suna cewa ma, la nufarriku bai na hadin da rasu. Wa ƙalu, muminai gabaki ɗaya idan Allah ya saukar da abu, abinda suke cewa sami'na wa abana. mun ji abin da Allah ya saukar a ƙur'aninsa kuma mun bi dokar Allah zami ko da mutum ya yi sabo ba wai dan yana musu ba ne a'a yana sabo ne kawai don kasancewarsa dan adam amma ba yana jayayya ba ne Allah ya ce kar wani a cikinku ya sha giya na haramta ta wanda yake cikin musulmai ya sha giya ba yana sha ba ne don cewa halarci a'a yana sha ne kawai saboda shi mai sabo ne ya yadda ba ta halatta ba ba zai halatta ma ba Allah ya ce la taqrabu zina kusa da zina ma karku ba ma ku aikata ta ba kusa da ita abinda zai ja ku zuwa ga ita Allah ya ce karku sai aka samu wani ya je yayi in ka tsitsiye shi zai ce wallahi dai na saba Allah ya yadda haramun ci ba wanda yake jayayya saboda haka mun ji mun bi to anan sun ji wanda ya saban kuma bai bi ba amma ba yana nufin ya kafirta ba saboda haka mai sabo ba a kafirta shi sai dai a ce yayi laifi wata rana Allah zai yafe masa in ya tuba hasali Allah ya halicce mu kuma ya san za mu same shi ni sabon mu tuba Allah ya ce da za ku zauna ga baki ɗayan ku ba kwa yin zunubi ku yi istighfari gabaki ɗaya kuɗa a kuke ba mai yin zunubi don haka ma ba ya istighfari mazala ce sai Allah ya shafe ku gaba ɗaya ba haka yake so ba ya kawo wanda za shi sabo ya sai istighfari domin istighfari shi yake nuna kai bawa ne ka kuma yadda cewa akwai ubangiji da zai iya kama ka da wannan laifin saboda ka astaghfirullah Allah lallabe mun wannan laifin kaga ka kwantar da kai ne amma baka laifi baka laifi kun taba ji a cikin tarihin mala'iku ana cewa suna yin istighfar akan kansu sai dai kaji an ce yusabbihuna Allah la yafturun tasbihi kawai suke saboda su ba sa sabe la ya'suna Allah ma amarahu su ba sa sabo wa yaf'aluna ma yu'maru kaga sami'na wa ata'na kenan sauran ka ba darajar ku ɗaya da su ba ka taɓa gaji an ce za a sa wani mala'ika aljanna ka taɓa ji masu shiga aljanna mutum ne da aljan gawai aljanna ba ta mala'iku ba ce su ba sa istighfari sai dai su yi ma kai su nema wa Allah ya gafarta ma amma su akan kansu ba sa cewa astaghfirullah saboda ba sa sabo shi kuma Allah ba haka yake so ba abinda Allah yake so in ka yi saɓon ka tuna cewa kai hankalinka ya tashi ka kasa nutsuwa ka dinga jin tsoro cewa idan Allah ya kama ni da wannan da yasa ake jin tsoron mutuwa ne ai baka san me zaka je ka tarabba ne da ka san me zaka samu ai yanzu ma ka mutu an fahimci magana amma baka san dan ka san kai shargoliya da yawa ko da yanzu ka daina kai da to an yafe ma ko ba yafe ma ba baka sani ba domin baka da garanti Allah cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru me ma duna zalika sai yace me liman yasha'u kuma Allah ya ce duk wanda ya mutu yana hada ni da wani yana shirka ba zan yafe masa ba har abada zanubin da nake yafewa mutum da yayi saban da yake bai kai shirka ba shi ma in naga dama aka yace in naga dama ga wanda naga dama kenan muna yin istighfari muna kaunar dai a yafe mana amma garanti an yafe ma ba ka da shi sai dai wasu abubuwa da manzo Allah yake cewa wanda yayi kaza Allah zai yafe masa to wannan kana da garanti kun gane kuma yadda manzo Allah ce duk wanda ya zo kwance bacci ko da yake kanshi tunda zai zo nan gaba ba sai na faɗa an fahimta to istighfari wani abu ne da yake nuna kai din kana ƙasa akwai ubangijinka sama wanda kayan da zai iya kama ka da laifi an fahimci maganar to shine nan wanda yana karkashin sami'na wa abana Allah naji mun ji abin da ka umarce mu kuma mun bi to idan kai sabo ba yana nufin kana musu bane a'a kana nufin kai mai laifi ne shi yasa ma sai suka ce ghufranaka waje aya ta gaba Allah mun ji mun mun ji mun bi to kuma sai aka yi rashin sa'a ka saba ka sauka daga hanya ba wai kana cewa ban ji gugu a'a ni mai sabo ne saboda ka gufranaka ina kaunar ka gafarta mu abinda nayi ba tare da cewa na sauka daga hanya cewa ban yadda ba na yadda na bi amma nayi sabo gufranaka Allah ka gafarta mu laifin da nayi tare da cewa na yadda ka umarce ni da shi ka hana ni amma na saba ka yafe min rabbana ya ubangijin da ya halicce ni wa ilaikal masir domin wajen ka zan dawo nan gaba zan mutu zan dawo wajen ka in baka gafarta mun ba wuta zan shiga me zaka kare da shi ya Allah in ka sa na wuta Allah ba za ka kare da komai ba dan mun shiga wuta kuma ba rai rage wani abu a cikin mulkin ka ban ka shigar da mu aljanna saboda ka shigar da mu Allah ka yafe mana amin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kun ji wata magana mai daɗi daga wajen Allah tunda na ce ku yi kaza ku bar kaza kuka ce sami'na wa ta'ana har ma kuka ce in mun yi lafi ka yafe mana to ban ce sai kun yi duk wani abin da ba za ku iya kun iya daidai ga gwargwadon shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wace kowace rai abin da ba za ta iya to ka iya gwargwado annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kiyamul layl tun daga rabin dare tun daga sha biyu yake farawa misali ƙarfe ɗaya har sai alfijir ka zo ka ce kai ma za ka yi wannan za ka wahalar da kai Allah ya ce ban ɗora ma ba idan ka tashi ƙarfe hudu da rabi ka yi kyamun lai alfijir bai keto ba dai ka yi kyamun lai ko raka a kuka samu la yi kallifin lahu nafsan illa wusaha kuma Allah ba zai jarrabe ka da abin da ba za ka yi ɗauka in ka ga jarrabar da Allah ya ɗora ma ko ya san za ka yi ɗauka ba zai ɗauko jarrabar da zai yi wa annaba ya ɗora ma don ya san ba za ka ɗauka ba tsarinsa ba ne Allah mai adalci duk da ya kuma nan iya gwargwadon imaninka da saninka da Allah iya gwargwadon jarrabar da Allah yake ma manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal wal amthal ko thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu zalla ya ce wanda suka fi samun matsanancin jarraba a wajen Allah su ne annabawa sai kuma wanda suke kamanta bin su sai masu kamanta bin su zalla ce ana jarraban mumini gwargwadon imaninsa faman kana fi imanihi salaba wanda imaninsa yana da ƙarfi sai a jarrabe shi gwargwadon imaninsa wanda imaninsa yake da rauni sai a jarrabe shi daidai gwargwadon imaninsa yanzu Allah ba zai ya sani akwai wanda Allah ya sani idan bai ba su abin duniya ba ba za su bi shi ba sai kaga ana tattila musu ana tattila musu saboda yana son su bi shi akwai wanda kuma ya san cewa ya tila masa in ya kwace zai tsaya a wajensa to sai ya jarrabe shi sai ya karba sai ka kuma yana nan a masallaci bai canza komai ba sai neman kusanci da Allah ya san zai iya an fahimci maganar a kan nan wannan irin karatun akwai wani dan uwanmu ya rasu abokinmu kai abokin karatun Allah Allah cikin su ma'an sani manzo mutumin da magaran yake bani wata kissa akan nan la yukallifu Allahu nafsan yace akwai wata mata abokin su ne zai aure yana da matarsa yana son ya kara mata zai ƙara matar ta biyu kenan zai mata kishiya kenan ko su bai gaya mata gobe za a ɗaura auren yanzu da daddare ke gaya mata da daddare bayan ya dawo ya ci abincin dare ya ce gobe za a ɗaura mun aure na ƙara zan ƙara miki a rukiyar sama sai yanzu kuma ba za a gayan ba sai yanzu ba za ka gayan ba sai yanzu wai shi irin rigimar nan ta mata yake kar ta hargitsa masa abin da wasu suka sani sai su shiga su fita a sanya da za a yi hargiza wannan baiwar Allah da daddare ta kasa bacci abinda wannan ɗabi'a ce ta mata ta kasa bacci sai ta tashi sulusul laylil akhir lokacin da Allah yake baje koli ina mai bukata sai ta ce ga na Allah ina da bukata ya akai kai alwala tai sallah tayi wa Allah kirari cikin kirarin sai take cewa ya Ubangiji in ka halice kuma ba ka san mai maki shiya ba ka so mai maki shiya ba ce duk wanda yi maki shiya za ku sa kafar wando ɗaya da shi ni ma Allah ba na san kishiya ba na san kishiya ya Ubangiji idan ka bari gobe aka yi min kishiya ni ma daga gobe zan fara ma kishiya kun ji abin da ta ce kuma da gaske take faɗa daga zuciya da gaske safe aka tashi ita dai ba ta iya barci a ranar abinda zikirinta na daren kenan ka ce la sharika laka in ka bari ake min kishiya gobe da ana yi min zan fare ma kishiya da gaske take faɗa daga zuciyarta bil haqqi gari ya ware mijinta ya yi wanka yana sa kaya zai tafi wajen ɗaurin aure sai aka turo daga gidan sarkan nasa ake sanar da shi cewa an waye gari amaryar nan tashi an taddaita a mace saboda ka yi to jana'iza ba ɗaurin aure ba ta mutu ya karɓe ta saboda yana son wannan ta zauna da imaninta don ya san za ta fara shirka kuma baya sai ya sata wuta amma ban ce wata mata ta ta jarraba wannan ba abin da ya faru ke to haka yake yana kallon yadda kake da yadda ka roƙe shi sanda za ka roƙi Allah da gaske wallahi zai amsa ma da gasken kuma zai nuna ma ya isa irin wannan wani ya faru mun kai musu ziyara irin an tsare shi ba da haƙƙinsa ba ana ta cewa za a ba da belinsa ana cewa za a ba wani mutumin kogistin yana daidai a daidai ta nike ne kuskure aka yi kuma ba shi ne da laifin ba amma ka tsare shi kullum ana za a ba da belinsa sai an je sai a ɗaga ran nan sai kiyamun laili shi ma ana ta bashi cewa ya lokacin amsa addu'a da ya kiyamun laili ya ce ya ubangiji asan dai da ni ba musulmi ba ne musulunta ne kuma na ga ayoyinka na cewa kai ne allah na gaske kullum ina roƙon kasan zanata ta ka ba ni dai laifin nan kuma an hana bayani na kullum to ka nuna min kai ne allah goban na je a sake ni ka nuna min tunda kai nake gaya ka tabbatar min cewa kai ɗin allah ne in kuma hakan ban koma addini na da alkali yana zuwa kesin sai fara kes ɗin wannan ya ce ina mai kes ɗin makanikin aka yana zuwa aka karanta sai alƙali ya ce ya ba da belinsa unconditionally ba ma ba a buƙatar ma mai belin ya ba da belinsa a samu koma waye ya ba da belinsa ba wani condition irin a ce sai an kawo mai kaza mai kaza mai mataki kaza kun gane haka aka sike shi dan da safa kafin ya tafi bayan ya fita kai yana kotun ya samu waya bugo mu yace jiya fa yayi wani abu amma shi gaskiya so an so yake Allah ya nuna ma shi Allah ne sai yake ga mu wannan nace to ka ebo ta da fadi nace amma inda gaskiya ke zai nuna ma shi Allah ana sakin sai ya sake bugo mu ya ce na yi sujada a kotun nan a gaban alƙali amma kai yanzu nake gayawa Allah ya nuna mun shi Allah ne saboda haka yanzu ba zan wasa da harka Allah ba kowace iri ce to haka Allah yake in yema wani abu sai ya burge ka dama mai burge wani innahu huwal barrur rahim yana da kirki sosai to mu ci gaba Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa kowane rai sai iya abin da ya san za ta iya dauka. Laha ma ka saba, Allah ya ce ta amma ka sani, duk abin da ka yi na kirki zan rubuta ma ladansa. Wa alaiha maktasaba, duk kuma laifin da ka yi zunubinsa yana. Sai dai ina ya fi ma, mana in kai abin kirki yana, in kai na tsiya shi ma yana, mana rai ita take tafiya ta kai kanta abin da yake na alkhairi. rai ita ke yin abin da zai kai ta kuma ga zunubi to amma nakan iya dora ma wani abu na aiki ne ubangiji kuma ya zama cewa ka manta ko ka yi kuskure ba yadda nake so ba yadda na tsara kai ba shi ne sai Allah ya koya mana to idan ka yi abu na kuskure ka yi abin da Allah yake so to amma kai kuskure Allah zai iya yafe ma in manta kai ma Allah zai iya yafe ma shi ne ya ce rabbana muminai suna cewa da Allah ya ubangiji mu la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu da laifin da mantawa muka yi ko kuskure muka duk abin da muka yi ibadarka kuskure muka yi ko mantuwa muka yi Allah karka kama da mu da wannan laifin karka kama mu da laifin da muka yi mantuwa ko muka yi kuskure kenan kuskure da mantuwa Allah yana dauke wannan zinubi annabi ya ga mana cikin hadisi ma cewa Ubangiji yana shafe muku zunubai ko kuma baya rubuta muku baya kama ku da laifin da kuka yi da mantuwa ko kuka yi shi da kuskure. Rabbana, muminai suka ci gaba suna roƙon Allah suna cewa ya mahaliccinmu wala tahmil alaina isra ya Allah karka dora mana wani laifin da kake zai iya makurkusa mu kama hamaltahu ala alladhina min qablika ka dora mu wannan aikin da zai dagargaza mu kamar yadda ka dora wa mutanen da suke kafin mu sune yahudawa yahuda an ce kasi su ranar asabar kasu fita neman kifi ranar asabar amma bayan asabar su dai to kuma da yake Allah ne ranar asabar din da aka hana su su sai kifin ya zo har bakin kogi har watso kanin mutane sai ka ganshi wato yau masabtihim sai ka gan shura'ana ya jika ta ya jika ta ganin sa yana yau ko yau malasbituna na ta ce ranar da aka ce babu asabar din ranar lahadi litinin sai su zo su taba ma da kira samu kifi ɗaya ko biyu duk jaraba ce ta Allah kawai sai suka ce sai suka yi wani rashin kunya shi ne wasu suka ce kai mu ba kifin nan ranar asabar sai mun yi ba yana zuwa suka kwaso su a kai ta iba duk wanda ya je wannan su da na rana asabar Allah sai ce faji alamin umar ƙira da da wal khanazira wa abada tagus a ranar atake aka juya su wasu suka zama aladai wasu suka zama barrai saboda Allah ya kama su saboda shakiye da ya buga to irin wannan nauyin shine muminai mabiya manzala su ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda mutanen annabi salih suke da taguwa ce suke ce ba za su imani da annabi salih ba sai ga dutse a gaba sai in har zai kalli wannan dutsen ya ce taguwa ta fito da ciki annabi salih ya kalli dutsen da izinin Allah yana dukansa sai taguwa ta bude dutsen sai ya bude sai taguwa ta fito macen raƙumi kenan ashura kuma ta wato tana da wata goma tana da ciki wata goma ta haihu sai aka ce to ruwan da yake garinsu yau su zama su zo su yi ruwan da za su yi amfani da shi gobe shan ruwan raguman nan ce kawai sai suke cewa kai don me za mu bari kuma ranar da su suke shan ruwan sai taguwar ta zo ta zubar da nono madara a wani kwari wanda za su yi ba su sha aka ga ta aka yi musu amma gobe ba ku ba shan ruwan nan natal kaga duk jaraba ce daga wajen Allah kawai sai suka ce kai wannan za ta takura mana wara a kashe ta kashe ta shi na lace idan ba'ata ashqaha ɗaya daga cikinsu ya tashi butsiyacin cikinsu haka Allah ce ya miƙe ya ce shi zai kashe wa ƙala lahu rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah wannan taguwar ku kyale ta ranar da za ta sha ruwan ta sha fa kadzabu suka ce ba za su ba fa aqaruha suka soke ta suka kashe ta fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawa fadamdama daga ji ko baka san larabcin ba ka san ba lafiya rugudai aka Allah ya musu damdam da baki ɗaya ruguza su fasawa ya plat da kasar plat ya kashe su da baki ɗansu fasawa Allah ya yi plat aka rushe ƙasar aka maidaita ba komai to irin wannan jarraba shine mu'mini suke cewa wala tahmil wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qabliha irin wannan jarrabar ta jarraba Allah kar ai mana shi sannan suka ce rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah karka ɗora mana aikin da ba za mu iya ba duk abin da zai wahalar da mu ba za mu iya ba Allah karka ɗora mana shi yanzu ba ce sai ka je maka a ƙasa ba za ka iya ba Allah bai ɗora ma nauyin kai azumi a jere ba shan ruwa ba ka huce yau gobe ji ka kwana uku babu annabi ne kaɗai ke irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi kan yi kwana uku a jere yana azumin Ramadan ana ce masa al-misal in lokacin shan ruwayi annaba zai sha ba sai a mutu sai wasu suka ce za su gwada annabi ya ce ai ba irin ku bane kada wanda ya ce zai yi ba za ku iya ba ni din ma da nake yi Allah yana ciyar da ni ya shayar da ni ta wata hanya da ba wai abinci bane abincin imani al-ghidha al-ilahi kamar su sai na abubakar baya zuwa asibiti imaninsa ya kai kai ku an ce ka je asibiti saboda ka ka dora kanka zalla ce babu cutar da Allah zai saukar sai ya saukar mata da magani zalla ce ta dawo ibadallah ya bayin Allah ku je ku nemi magani amma sai na abubakar baya zuwa duk ciwon da zai samu abubakar baya zuwa an tambaye shi ce wanda ya yi samun ciwon ya sani yana sani to wa'annan ba irin matsayinka ba ne irin su ne manzala ce za su zo rana alkiyama ana cewa an ba annabi ceto su ake fara kwasa huce ba sa neman magani ba sa kuka cewa ba su da lafiya duk ba sa wani ba da rabbi mai tawakkalu kai ba ce kai haka ba saboda ba za ka iya ba shine Allah karka dora mana nauyin da ba za mu iya ba wa'fu anna ya Allah ke mana afuwar laifin da muka yi wa ghafir lana akan kare zulubin warhamna idan ka kankare kuma kai mana rahama ka sa mu aljanna anta maulana dan kai ne gatan kai ne gatan fansurna alal qaumil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai ne masu sabanka wanda ba sabanka idan annabi ya karanta wannan aya yazo kace yace ku ce amin domin Allah abin da yace a ƙarshen ayar qad fa'alt ne muku abin da kuka tambaya ne muku kenan me ya amsa duk wanda ya karanta wannan kazo ƙarshe ko kana tilawa ne ko ka ji ana yi annabi ya ce sunna ce ka ce amin dan addu'o'in aikunci su masu tsada ne to kuma annabi hakiki saboda da annabi da ya karanta ta akan shimfidar bacci sai ya ce amin yanzu gwalagwalan maganganun nan da yake tsakanin Allah da bayinsa shine annabi ya ce idan ka ji su suna da dadi idan ka zo kwanciyar bacci ka karanta su su kadai in ka karanta sun wadatar da sun isa su zame ma kariya da tsaro daga dukkan wani fitina da dukkan abin da zai cutar da kai so haka wannan zikiri ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karanta shi a daddare daddare sai manzon Allah wannan sawa'un zaka iya karantawa akan shimfidarka ta bacci zaka iya karantawa kawai da daddare ko baka zo kan shimfida ba misali yanzu ba dare yayi ba zaka iya karanta sa a matsayin zikirinka na dare na kwanciyar barci su ba lalle sai ka je kan kwanciyar kan shimfiɗa ba akwai abin da ake ci akan shimfiɗa akwai abin da yake kuma da daddare kawai ka yi shi wannan annabi ce daddare ka karanta shi duk da dare ka karanta shi za ka samu kariya ku koya wa 'ya'yanku ku koya wa matanku zai musu amfani kwarai babbar taska ce Allah subhanahu wa ta'ala wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ka sani cewa Allah subhanahu wataala ya bawa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi masa kyauta babba shine wannan karshen suratul baqara wato wani taska ce wani guziri ne daga karkashin al'arshin Allah aka dauko shi aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da aka bashi wannan gwalagwalan abubuwan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sa ya koyi ya fahimci ma'anonin wannan ayar ya gane me suke nufi lallai zai gane cewa wato anni'imomin Allah suna da yawa kamalan ni'ima ga annabi Muhammad annabi Muhammad babu kamarsa dan gatan Allah ne Allah yana son sa kuma yana son al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya fifita al'ummar annabi Muhammad akan sauran wato al'ummatai gabaki daya wato ayoyi ne masu daɗi wanda ya lura da ma'anarsu zai ji daɗinsu za ka gane cewa Allah baya son ya azabtar da mu Allah subhanahu ta'ala kullum abin da yake so shine ka bi shi ka shiga cikin ni'imar Allah domin aljannar a ƙarshe bayan an aljannar ta sun shiga sai ta yi musu yawa kamar gida ne nan ka yi ɗaki wajen biyar shida bakwai ai guda ɗaya za ka kwanta ragowar ɗakunan ba su ma yawa ba to aljanna za ka je mafi karancin abin da za a baka a aljanna mafi karanci filinka na aljanna kuma duk da gidaje kuma duk da mata to Allah ya ko masallacin nan aka baka ai yayi shekari girman masallacin nan dai duba yadda yake a ce gidanka ne tun daga bakin gate har zuwa makarantar nan a ce gidanka ne ayyama da hazibu bi wa anta rabbul alamin ya Allah kuma sai an mun iskiri kai ne fa Allah sai an yi mun wasa sai Allah yayi dariya yace na baka kwatankwacinta da irinta da irinta su uku sammai bakwai su uku kasai bakwai su uku yace ba wai wasa ake ba ba iskiri ake ba kyautar Allah ce to wannan ba in aka ce shine dan kai da baka shiga wuta ba ka san naka yafi nasa wannan fa wanda ya shiga wuta ne yayi kwanaki ya fito an yafe masa aka yi masa wannan kyautar to kai da baka shiga wuta ba ka duba ya kake da shi duk wanda yake son ya gane falalar wato Allah da karamcinsa ka kalli aljanna ka koma tarihi yadda annabi ya siffata hadisai da yake faɗar aljanna da girmanta a nan za ka san girman Allah nan din nan kamar a kurkuku yake amma kurkuku ake a kurkuku ake yi ƙoƙari ka samu kai sulhu da Allah ka gyara alaƙarka da Ubangiji mun kasa gane yadda za mu fahimci Allah in ka fahimta za ka zauna lafiya kuma ba abin da zai ma wani barazana a harkar abin duniya ba ka da kokobo karka wani ɓata ranka kalle shi a sama ka ce Allah ba da kokobo yau kuma kai kake bayarwa ka faɗa daga zuciyarka ba ma yin addu'ar daidai ne isa za ka ta yi za ka ga wani ba shi da kokobo amma ba shi da damuwa saboda ya san Allah in ka san Allah za ka zauna lafiya a ta yawan maimaita muku mutum na mutumin kirki wanda yake shi da ya ce da Allah sai kamar magana suke da Allah wani zo ce mai addu'a ya ce kun bata da shi ne akwai matsala ne tsakaninka da shi mana menene har sai nema addu'a ka gaya masa mana Allah da kansa yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce mai fa inni qarib ya annabi Muhammad idan bayin bayina suka tambaye ka game da ni cewa yaya nake ko ina ina ka ce musu kusa da su nake sai tabbatar mana yace ujibu da'wata da'i idza da'a duk wanda ya roke ni zan amsa masa falyastajibu li su gwada su gani su gwada su gani wali uminu bi kuma su yadda zan yi su gwada su gani kuma su yadda zan yi din shine ma'anarsa wal yastajibu li su gwada su yi abin da nace su yi